الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بار يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na 22 ko? ko da uku ne? 23 23 ga watan ramadana watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1000 da dari hudu da arba'in da biyar daidai da uku o biyu kai biyu ga watan hudu 2024 gregorian calendar a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna na a cikin suratun nahali sura mai albarka jiya mun kwana aya ta 77 inda allah bada kukin sarki ya mana bayani cewa gaibi dukka wato kenan nasa ne a sammai da kasai gaba daya sannan tashin alkiyama kuma iliminta a hannunsa yake kuma al'amari ne wanda ke in ya zo shi kamar kyafta ido ne da bismillah ko ma ya fi haka sannan allah madaukakin sarki ya nuna mana kudurarsa akan wannan lamari to yau za mu tashi inda allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah madaukakin sarki shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata Allah madaukakin sarki shi ya fitar da ku kowa a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa inda Allah madaukakin sarki bai ga dama ba zai fita ba akwai mata da yawa wanda suka mutu da cikin to da su da cikin suka tafi gaba daya akwai kuma waɗanda suka fito a cikin cikin ba su fito da rai ba akwai wanda sun fito ma da ko sallah ba ba a yi musu ba wasu sun zube a jini wasu kuma an yi ɓarinsu da dai sauransu amma ku allah maɗaukakin sarki ya tsallakar da ku duka wayannan siraɗar gashi kun fito a cikin cikin mahaifanku a cikin rahamar allah kamar kai ka ce allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ƙididdiga mana ni'imar sani saboda ai wani ba haka ya ne ba wani bai fito lafiya ba wani bai fa fito ba wani da shi da man sun tafi gaba daya amma ku Allah madaukakin sarki ya zabe ku ya fitar da ku ya kamata ce ku tunani akan wannan a cikin buduni ummahatikum iyayenku asalin sa ummatikum ne tunda ummu uwa ne ko ya kamata ya zama ummat amma sai aka qur'ani sai zo da siyakin ummahat aka kara wato kenan ha'un kuma ma yafi dadi da fadda da abin ko ummahatikum a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ku daga cikin mahaifiyar taku a mahaifiyar taku la ta'lamu na shay'an babu abin da kuka sani babu abin da kuka sani Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwar ɗan tayi da yake lokacin da yake cikin mahaifiyarsa ba rayuwa ce mustaƙilla ba rayuwa ce wanda take damfare da mahaifiyar don haka abincinsa da abin shansa daga jikinta yake zuwa ya je ya same shi allah maɗaukakin sarki ya sa wato kenan kod waya kebul wanda zai rika hada shi da ita duk abin da ta samu na abinci shi ma zai samu har ma ya tsara shi tsarin da da yawa daga cikin rashin lafiyar da take da shi ba zai shiga ya same shi ba wannan kod waya dan za ta tare za ta iya yin zazzabi dan cikin bai yi zazzabi ba kaga wannan duk daga cikin rahaman allah ne sannan a wajen fitan Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa ta hanyar fitan ne kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin wata aya yake cewa sun ma'ansha anahu kalkan akar sai muka ta sadda dan adam ya zama wata halitta daban yanzu lokacin da yake cikin mahaifiyarsa ba halitta ne daban ba halitta ne da take damfare da mahaifiyar ta rayu da mahaifiyar ta dogara a jikin mahaifiyar abinci abin sha da komai da komai don haka Allah sai ya sa tsarin da ba zai kashi ba ba zai fitsari ba don haka ba zai daga mata ba amma in an zo an sha'anahu khalqan akar zai fito wata halitta daban yanzu zai zama rayuwa ce mustaqilliya ta yadda zai ci zai sha zai yi magana zai yi menene duk zai fito da wannan kenan zai zama rayuwarsa mustaqilla kenan ko to daga cikin sabbuban hakan ya faru dole sai ya fito a ciki ma dama yana cikin mahaifiya yana tare da ita don haka ba rayuwa ce mustaqilla ba in zai fito kuma zai abin to sannan in ya tashi fitowa daga cikin rahamar ubangiji Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya wato kin zaka ji likitoci suna cewa wannan yana cikin tsari mai kyau ai ba matsala ba matsala ma'ana kenan sun duba sun ga kansa shine a ƙasa in an zo haifuwar kan ne a ƙasa sauran jikin kuma a sama yayi alkafira kenan ko yawwa to sai likita duk da haka wai likita ya ce mana wai wai wai tsarin yanzu mai kyau ne ba matsala ba matsala saboda ya fara fitowa hikimar wannan da Allah madaukakin sarki ya tsara haka shine tunda Allah ya ce an sha'ana suma an sha'ana falkan akar idan ya tashi fitowa kan ne zai fara fitowa idan kan ya fara fitowa ko da an samu matsala a sauran jikin to zai samu daman yin numfashi tunda ya zama an raba shi da mahaifiyar ko kuma an ɗauki ɗauniyar an ɗauki haramar raba shi da mahaifiyar don haka ya zana sa koya masu sabon rayuwa don haka sai kan ya fara fitowa ta nan zai yana numfashi amma idan kafofi suka fara fitowa likitoci sai ce mana kai tsarin ba abin nan bane mun ga kamar ya taho a dira abin sa ko zai zo ya sauka sai ga jingira ji suja wannan tsarin haihuwa bai daidai ba bai daidai ba ana tattira ne me yasa saboda idan aka samu complication kan yana ciki ta yana zai shi numfashi saboda haka yanzu probability na mutuwansa yana da yawa amma in kan ya fito akwai probability na rayuwarsa shine yake da yawa don haka Allah madaukakin sarki shine ya fitar da ku ta hanyar fitarwa wadda take mafi kyau shine akrajakum wa adkana ikrajakum Allah shi ya fitar da ku ya fitar da ku ta hanyar wato kenan mafi kyau a daidai lokacin da la ta'lamu na shay'an ba abinda kuka sani ba abinda kuka sani baka san komai ba amma kuma yanzu zaka yi sabuwar rayuwa to kaga kana bukatan yanzu ka san komai dan haka sai ya zama ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal absara wal afida sai sanya muku wato kenan ji ya sanya muku gani ya sanya muku kuma wato kenan a zuciya zuciya nan saboda Allah madaukakin sarki ya sanya ji saboda in ka in yaro ya fado a duniya ya zama yana ji bai yi magana magana ba o abubuwa uku Allah madaukakin sarki faɗa akwai ordinarily akwai sense organs guda biyar da dan adam yake da shi ko yawa to bai yi magana magana ba sai ce ji saboda idan yaro ya fito yana jin magana yana ji a kunnensa to automatically zai yi magana zai yi magana amma duk yaron da ya fito baya ji to wannan yaron haka zai kare rayuwarsa ko ba zai yi magana ba don haka tun da aka faɗi wannan sai aka gamsu da barin wannan din sai mutum ya fahimce shi wato kenan a haka Allah mu da kuke zaki yace ja'ala lakum sam'a ya sanya muku ji wal absara da kuma wato kenan gani idan zai gani kuma za a samu abin da ake kira tamiz tunda zai ga wannan fari ne zai ga wannan baki ne zai ga wannan kaza kaza da sauransu sannan in ya ji ya gani zai iya fada sai kuma wato kenan hankalin da zai fahimci abubuwa din shine al'afida to amma me yasa aka fara kawowa ji saboda ji shine farkon abin da a cikin sense organs din da dan adam yake rayuwa da shi shine farkon abin da zai fara amfani lokacin da ya fito lokacin da ya fito ganin sa baya amfani bakin sa baya amfani dandanin jikin sa baya amfani ko menene amma jin sa shi zai fara don da ya ji to zai razana to an san yana dare wato kenan mun fahimta shi yasa wani lokaci da in an haifi yaro an sha wahala a wajen haihuwar ya faɗo a some sai su ɗauko diri da lauje ana kaɗa gagal gagal gagal gagal to da zaran ya shiga cikin kunnasa sai razana to shi kenan an san cewa yana dare kenan saboda ji shine na farko wanda dan adam zai amfani da shi a cikin senses ɗinsa a nan duniya kuma shine na ƙarshe da zai rabu da shi in ya tashi tafiya eh zai iya makancewa zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza amma in ka zo kunnansa ya fita a cikin hayyacinsa in an zo kunnansa shi yasa aka ce a to a ce masa ya ce la ilaha illallah a zo kunnansa a ce masa kun la ilaha illallah saboda a daidai mutuwa zai iya rasa komai by the time da ya rasa ga ji kuma a ce lafiyarsa kalau ba wani a raye wani matsala ta same shi ya rasa ji ba lafiyarsa kalau sai da aka zo mutuwa to duk lokacin da ya rasa ji kuma to shi kenan ya tafi kenan shine wato kenan farkon abin da zai fara amfani da shi shine kuma karshen abin da wato kenan zai rubuta shi a lokacin to Allah madaukakin sarki sai sanya muku wa'annan wannan ba ni'ima bane kaga kana kallo ka iya ganin fari ka iya ganin baki ka san naka ka san wanda ba naka ba ka san hanyar gidan ka san me duk hanyar gani kana ji kana ganewa kana fahimta duka wannan Allah madaukakin sarki ya sanya muku wannan ba karamin wato kenan ni'ima ba amma me yasa ya haka la'allakum tashkurun ko kwa yi shukura ma'ana wannan shine ma da ku gode wa Allah madaukakin sarki man idan ka zauna kai nazari sai ka ga wato kenan akwai abin da ya kamata a ce ka ji ka yi la'akari da shi wajen ka gane wani godiya kamata kai wa Allah akan ido wani godiya kamata kai wa Allah a ji wani godiya kamata kai wa Allah a sauran senses din guda biyar din ko kuma sama da biyar ma ko yanzu zamani ya gano cewa ba guda biyar bane akwai su da yawa bayan biyar din na abubuwan da dan adam yake amfani da shi wajen gane al'amari kaman gani kaman ji na kunne kaman ji na ciki kaman ɗanɗana abu a baki ko sai mai kuma sai hanci ko shaƙa yawwa shaƙa ko ya taɓa ya ji ya taɓa haka ya ji da sauransu to yanzu an gano akwai wasu abubuwa ko alal misali to yanzu ta yaya za ka yi ka gane yanzu misali ga dutse nauyinsa kilogram goma ga wani dutsen nauyinsa kilogram hamsin in ka ɗaga su ya za ka ka bambance wannan ne mai nauyi wannan ne mara nauyi ta wa'ina abubuwan biyar da muka irga akwai wani sense organ da zai nuna muka cewa wannan shi ne mai nauyi ba ji ba ne ba ɗanɗano ba ne ba abin nan ba ne yawwa eh jiki ne yau to akwai wani abu wanda zai sa ka gane cewa wannan ya fi nauyi akan wannan yawwa so da ka akwai sense organs da yawa wanda ba abin nan ba don haka ana bukatar ku shukura wa Allah wa ɗauki cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa istahayu min Allah haqqal haya jama'a ku ji kunyar Allah madaukakin sarki irin yanda ya cancanta ku ji kunyarsa wa man istahaya Allah haqqal haya falyahfaz ar-ra'sa bima bima hawa ko wal badana bima wa'a duk wanda yake jin kunyan Allah to ya yi kokari ya kiyaye kansa da abin da kan ya dauka daga cikin abin da kan ya dauka akwai me akwai gani akwai me akwai ji akwai me harshe wayannan abubuwa mutum ya ji kunyar Allah inji Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wata kenan kiyaye su ya ji kunya kar a same shi da ɗaya daga cikin waɗannan yana amfani da shi ba ta hanyar da ya dace ba in yana haka to bai ji kunyar Allah ba daga dole da kaga mutum ya sa ragajab ragajab ragajab ragajab ragajab yana jin kiɗe kiɗe to a wajen jinsa bai ji kunyar Allah ba daga sarki ba ko kaga ya zo yana kallon abubuwan da suke haramun a wajen ganinsa bai ji kunyar Allah ba daga sarki ba ko da sauran irin waɗannan ko yana faɗa abubuwan da suke haram da sauransu to a wajen jinsa a wajen maganganunsa bai ji kunyan Allah maɗaukakin sarki yadda ya cancanta a ji kunyar Allah maɗaukakin sarki sannan gangan jikinsa fa ya kiyaye farjinsa ya kiyaye kuma cikinsa duk lokacin da kaga mutum yana sa haram a cikin cikinsa bai ji kunyan Allah yadda ya kamata a jikin duk lokacin da kaga mutum yana amfani da farjinsa ba inda yake halal ba bai ji kunyan Allah maɗaukakin sarki wato kenan yadda ya cancanta ba to ɗabi'ar shi ne tun da kai marar kunya ne to yana tashi hukunci za a maka hukunci irin na marasa kunya yawwa aljaza'u min jinsil amali to saboda haka shi yasa ce Allah ya ce na yi muku haka ne la'alla kun tashkuruna wato kenan ko za ku shukura ku gode wa Allah madaukakin sarki don mu ji Allah rahmu ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki ce alam yarau shin ba su gani ne yanzu kiɗabe da su wa'ancan mutanen kenan ko mutanen maka ko duk da mun san cewa hukuncinsa ba zai tsaya a kansu ba zai iya hawa kan kowa ko har mu din ma ba su gani ne wato kenan ila ɗaya zuwa ga wato kenan tsuntsu su dubi tsuntsu mana musakaratin fi jawi samai an horar da shi wato kenan a cikin sama in an ce jawo shine wato kenan abin falfaliyan saman nan sai ka ga tsuntsu ya hau saman nan yana tayawo abinsa inda ya ga dama kai ba kai saba ko dole sai dai ka bi ta kan hanya ka bi ta nan ka bi ta nan ka gini ya tare ka katanga ta tare ka mota ta tare ka shi in ya sa gaban sa kawai inda ya ga dama yayi kada nan ta tsallaka gidajen mutane yayi nan abin zaka ga in ka gashi wani lokaci abin sha'awa yawwa kuma wani lokaci sai ka gama ya ka ame hannun nasa kana tsammanin da fuka fuki ne ko yawwa awalam yaro ila tsari fawqahum safatin wa yaqbidna eh kaga safu safu suna tafiya sai kaga kuma sun kame yanzu misali irin tsuntsaye da suke yawo gari gari din nan da yawan su in group yaushe ne suka zauna suka yi shawara bana nan zami kuma kaga sun tafi din suna ta tafiya gaba daya idan babban su ya zauna akan wata bishiya duk sai su sauka haka muka karanta jiya ko kudan zuma akwai ya asu shine sarkin nasu in yana tafiya duk inda ya tsaya waladu anan za su tsaya haka kuma akwai basarakiya a cikin sarauniya a cikinsu akwai sarauniya duk inda ita kuma ta ce za ta tsaya anan sarki zai tsaya a gurin shi kuma sarki ya tsaya eh ba haka da na aisha ba allah madaukaki sarki ya dade ba ta ce tsakiya ta ta tsinke don haka ba za a bar nan gurma nan sa sai ce nan za mu tsaya ko sai na abakar ya zo sai ta ce ce hauta da fada ya ce kad habastin nasa kin tsare mutane kaza kaza kaza ta ce ya ga mu iya bakar magana da ya ga dama in ji na Aisha so da shi ba mahaifinta ne ba dan kin tsaya da wannan kiriri tattaki ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba anan za mu kwana ba gashi mun tsaya inda ba ruwa ko ruwan alwala ba mu da shi haka za mu kwana kuma kuma hakan aka kwana Allah madaukaki sarki sai ya saukar da taimama ba shi ke rafa to hakan nan ne so in kaga tsuntsaye a sama sun yi kuma akwai tsuntsayen da suke yawo daga ƙasa ƙasa in sun taso daga wata ƙasar za su yi watanni kafin su isa wata daga nan kuma sai su tashi su yi gaba daga nan sai su tashi wasu a shekara suna kewaye duniyan nan wasu kuma akwai tsuntsayen da in sun je sun yi bayan su a wani guri to za su tafi a su bar kwan in sun yi gaba kuma kwan da kansu za su zo su kyankyasa idan lokacin kyankyashin ya yi kuma allah mu da kuke sarki zai ba su wato kenan abincin da suke bukata sannan duk lokacin da suka ga sun yi karfi kuma in sun tashi za su bi sawun yan uwansu za su bi sawun yan uwansu za su bi su haka za su ta yi sai sun same su ko kuma a kewayo wato kenan abin abin sakilikal ne haka suke kewaye duniya Allah madaukakin sarki ya tsara irin wannan ko haka ma kuma kifaye a cikin ruwa su ma akwai masu tafiya in group akwai kuma masu yawo wato kenan a cikin duniya daga wannan tekun su tafi wannan tekun daga wannan tekun duk haka Allah madaukakin sarki ya tsara sai Allah ya ce wai to ba ku ganin irin waɗannan abubuwan ne tsuntsaye Allah ya horar da su inda Allah madaukaki sarki bai horar da su ba za su iya yi ba to yaushe mutum ya tsaya yayin nazari akan hikimar Allah madaukakin sarki a cikin wannan fi jawi sama'i a cikin wato kenan sama kuma duk yawan tsuntsayen nan da ka gansu ko nawa ka gansu ba su da rumbu ko ba su da salari na wata wata kuma kullum za su ci za su sha eh law annakum tatawakkaluna ala allahi haka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tawdu kimasan wa taruhu bitan to ka gani ma yamsukuhunna illa Allah wala ba abin da yake rike su sai Allah madaukakin sarki yanzu kaga bayan tsuntsaye ga jirage wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi dan yace wa yakalukum la ta'lamuna ko Allah zai halicci abin da ba ku da masani akan su yanzu ga tsuntsaye na zamani iron iron menene ake gina sa iron bad ko yawa nostradamus yake cewa zamani zai zo za a samu wasu tsuntsaye na karfe za su zo su doke wani gini wasu suka ce wato kenan 11 wakiyar 11 september ne wallahu ta'ala ala in ma magana ta su da gaske ne amma dai ala'ayi halin da ya zuga jirage jirgi sai ya dauki mutum 500 da jikunansu da kayansu da kuma da kuma ya share gudun da ba za a taɓa tsammanin zai yi ba a cikin sama kuma ya kai mutane yanzu ba taskir na Allah maɗaukakin sarki ba ne da Allah maɗaukakin sarki ya buga musu misali da tsuntsayen da suke gani zahiri yanzu ga wasu tsuntsayen da muke gani mu ma zahiri ko wanda za su abin nan wannan taskir ne na Allah in Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba sai kaga an samu technical problem sai kaga jirgi ya fadi sai ya fadi kaga tsuntsun da wanda Allah ne ya yi shi idan ya samu technical problem a sama in ya fadi shi shi ɗaya ke faduwa tsantsan yanzu ba da yake dan adam ne ya yi shigo sai in ya tashi sai halaka da dan adam din inda fi zalika lalle a cikin wancanan ka la'ayatin akwai ayoyi da yawa bai ce la'aya ba akwai aya da yawa wanda ya kamata a ce dan adam ya tsaya ya nazari a kansa liqaumi yu'minuna amma nazarin da fahimtar ayar sai mutanen da suke da cikakken imani da Allah da kuma cikakken imani da alkur'ani sun da za su tsaya su yi nazari wato kenan akan wannan amma abin mamaki shine yanzu yau wanda ba su imani ba sun fi mu nazari akai kaga mai doki ya koma kuturi kenan ko to Allah ya sauka muje wallahu
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستكفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبرها وأشعرها أثافا ومتاء إلى حين
الله مدعوك كذلك والله جعل لكم Allah maɗaukakin sarki wato kenan shi ne ya sanya mu kaga Allah yana ta irga mana ni'imomi ɗaya bayan ɗaya wai don mu fahimta ko yawa wani wai mukafu bai san ana ganin sosai an dungure shi ta haka wasu ni'imar ba ma san da su ba ko kuma ba mu ba mu ɗaukar dawon lokaci na yin tunani a kansu balantana mu gane kudurar Allah da kuma wato kenan cancantan da ya yi wucewar mu bauta masa Allah ya ce wallahu ja'ala lakum Allah shi ne ya sanya muku min buyutikum a cikin gidajenku sakanan wato ginin gurin nutsuwa gidaje kaga gidajen da in ka auna su za ka su yan gujir gujir gujir gujir ne kuma da abubuwa kaɗan aka yi su yau Allah madaukakin sarki ya sa mana gidaje maka maka ya sa mana abubuwa maka maka wanda za su ba mu nutsuwa kaga mutum gidajen ƙauye in ka je ka sai ka ga abin mamaki wani lokaci za ka ga bukka ne da kara aka yi da ciyawa aka rufe sama amma idan ya tafi wani gari zai iya tafiya kano ko lagos ko wani abu duk abin da in yi ya gama hankalinsa sai ya dawo wannan bukkar zai samu abin da ake kira sakanan zai samu nutsuwa zai samu nutsuwa zahiri na taba ganin wasu mutane da aka yi ruwa ran laraba a nan garin sun zo cin kasuwa mutanen gurbana ruwa ya tare ya tare aka yi ta ruwa har bayan wajen karfe goma sha ɗaya muna tare da su muka ce to yanzu kai hakuri sai gobe tun da ga ruwa ga kaza kaza ya ce wallahi in ban sa kaina a cikin bukkan nan ta uwa babu kwanciyar hankali babu kwanciyar hankali saboda mai Allah madaukakin sarki ya sa sakan a ciki ya sa natsuwa duk da cewa fa za a iya samun natsuwa a wasu wuraren amma wannan shi ne kakuliya guri duk inda dan lamban yake yin tafi yawo a duniya yana tunanin zai dawo dan ran da yana kallon katangar gari cikin gari zai ji wani nutsuwa saboda mai ya dawo gida yana shiga gidansu da farin ciki da menene mutanen gidan suna farin ciki shi ma yana farin ciki wata nutsuwa ta musamman da Allah bada kuke sarki sa mutum ya taba nazarin wannan kwanciyar hankali da sauransu saboda haka balarabe ya ce biladi wa in jarat alayya azizatu to Allah madaukakin zaki shi ya sanya muku wato kenan wato nutsuwa a cikin gidajen ku ku ga abubuwan da Allah ya sa kayan ni'ima a cikin gidajen da sauransu kai nazari duk abun da Allah ya sa in daki ne daga tun daga jakin soro da azara da zana da mai da sauransu in rijiya ne a gidan naku in katanga ne in ma mai in ma gini ne irin na wannan zamanin du Allah ne ya hore muku shi dan ku yi wannan nasuwa kenan ko waje ala lakum mai haka ne waje ala lakum min jinudil an'ami buyutan sannan sai ya sanya muku kuma buyutan waɗansu gidaje kuma daban bait zai iya zama gida ko zai iya zama kuma daki baitin lahi dakin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sanya muku daga fatan dabbobi gidaje nan qur'ani yana magana da mutanen wancan lokacin ne sukan samu fatar dabbobi su gyara su gyara su gyara su ware ta su a daddinke ta a daddinke ta sai su yi abin da ake kira tenti ko da rubuka alkhidir kidiru ne kuma kidir wayo mai da kaltul kidira kidira organization ko ko su yi wannan darbukan ko kuma su yi tanti tampolin wanda za su abin nan allah sai sanya muku daga fatan dabbobi wato za ku yi amfani da fatan ku yi gida a cikin dabbuyutan gidaje sai da ni na yi tawa tantin kai kayi naka kai kayi naka kai kayi naka ta su take funa hayo maza'aniku wanda za ku ji sauƙin ɗaukar sarar da za ku tafiya idan mutane suna tafiya dama kowa da tantinsa irin tafiyar da inda aka tsaya sai a ɗauka a warware tafi da gidanka kenan ko yawa yanzu ma ana samun irin wannan ko yawa na taba ganin wata mota girman ta kusan rabin masallacin nan komai da komai a shiga ciki mota ne in an haɗe ta shi ke ta zama don an ware ta ta zama gida komai da komai a ciki ka shiga ka tuka ka tuka da yadda ka ajiye kanka kana da gidanka da basurun da ɗakin kwana da kicin da duk wasu abubuwa har kayan sha'awa har su fulawoyi za ka gani duk an kawo maka an saka a ciki a wannan zamanin namu kenan to su kuma nasu zamanin kawai tambalin din za su dauka su tafi da shi a nade a nade a daure sai a tafi inda aka tsaya sai a ware sai a shiga ciki a kwanciya kamar kana cikin gida wannan ma ba ni'ima ne na ubangiji Allah ba ta gudu ni'ima ce ta abin nan daga baya suka dauki abin da ake kira alkhan shine sai a samu guri a yi yadda kamar yadda muke faɗa yanzu irin gesi in din nan da a cikin jeji ma mutum zai yi musamman ma sun fi yanzu a jejina a kan hanya in tafiya ta yi tafiya sai ku nemi ina ne kan sai ku je ku sauka a ciki akwai ɗakuna a jeji za ku biya kuɗi za ku ci abinci a gudun tashi sai ku yi gaba wayanda ba su da wannan kenan wanda suke da tempolin ko sai su kakkafa kayan su a duk inda suka kwanta in sun tashi da safe sai su gaba shi yasa Allah ce tastaqifunaha yawma za'anikum kuna jin saukin daukan sa daga kafif ne ko yau gidanka gaba ɗaya ka dauke ka tattare ka dora a kanka lanan tafiyan ku za'an shine ne al-intiqal lis-safar in ka tashi zaka yi tafiya ko yawa yawa to shine ake kiransa wa yawma iqamatukum da kuma wata ranan da za ku zauna kun gama in za ku tafi ku nade shi kun tafi in kun je kun tsaya a guri kun sai a tsaya sai a ware shi to duka wannan yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki a wancan lokacin yanzu kuma kaga me abin tafiyar mota ne za ta dauki kayan mutane da sauransu sannan a kowane gari akwai gese in ka je sai ka shiga sai ka abina wannan shi ma yana daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki ba ruwanka da wani abu da ka je kawai sai ka nemi ina ne gese nawa ne kwana daya sai ka dauki kudi sai ka basu wani ba karamin rufin asiri ne na Allah madaukakin sarki ba eh gidan da ake dakin mina ne gina gidan baki ko gida da aka yi shi dan baki yau gidan da aka yi shi dan baki amma na sayarwa ka je ka sayi na kwana daya haka ne yau wata mun da da wani aboki na daga kefi mun zo kaduna ya je kama min daki ba mu je gurin ba sai bayan sha biyu na dare ya kama min daki naira dubu hudu na tsada dubu hudun ka bani ma wallahi in jan kwanta na kwanta dan furra haka gare waye ana sallah asuba na tashi na yi gaba wannan gwanjar a dubu hudu na ji ciwon dubu hudun na eh da ko a falon ka kaban na kwanta ko a kofar gida ko a kan dakali ya bai ce a eh eh dan kaduna ne dan kaduna ne wa min aswafiha sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku daga sufinta ya an ce sufi gashi ko yawa gashin tumaki shi na ake kiransa wata kinan su ko wa aubariha da kuma gashi gashi mai lissilisi kaman gashin zomo shi na ake kiransa wabar wani lokaci gashin rakumi ana kiransa wabar shi ma gashi irin na tumaki mai dan kaushi kasa musamman irin tumakinsu na wancan na kasashen a yanzu ma akwai wanda suke da gashi sosai wanda za a iya yankewa a yi amfani da shi wa ash'ariha da kuma sha'ar gashi ko na mutum ko na akuya na akuya suka ɗauke ash'ar na tinkiya sufi na raƙumi ko kuma na zomo mai likiliki sosai ɗin nan irin gashin su gafiya ɗera da sauransu yana ana kiransa wabar to daga wa'annan ɗin ma allah maɗaukakin sarki ya sanya muku wato kenan asasan wa mata'an an an ce asas shi ne wato kenan kayayyakin da za ku yi amfani da shi za ku gyara shi za ku yi riga wani lokaci asas yana nufin wato kenan sutura za ana gyara gashin a yi riga da shi ko yawa ana gyara gashin a yi mayafi da shi ana gyara gashin kuma a yi tamfalin da shi wanda za a ɗauka a matsayin gida a je a shiga wa mata'an da wasu kayayyakin jin daɗi da ake amfani da shi duk wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ya sanya muku ilahinin zuwa ga wani lokaci yawa kaga anan Allah madaukakin sarki bai maganan kirtani ba bai maganan auduga ba saboda mutanen ba sa amfani da wannan amma yanzu duk abin da ake amfani da shi a saka riga ko a yi bargo ko a yi sallayan da muke takawa muke sallah a kansa da irin waɗannan kayan ai su ma suna daga cikin nemomi na Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki hore mana ko yawwa saboda haka idan so sun yi tunanin wancan yanzu wancan ya zama tsofan yayi ko da za a yi amfani su ma za a yi modernizing din su su fito ne modern way to amma akwai abubuwa wanda mu kuma muke amfani da shi namu wanda ya kamata mu yi amfani da shi don mu gano ni'imar Allah madaukakin sarki wato kenan a gare mu saboda mu ji daɗin godewa Allah maɗaukakin sarki mu ji daɗin godewa Allah maɗaukakin sarki wato kenan akan ni'imominsa wato kenan da ya mana ibn al-arabi yake cewa wa haza amrun in tashara fi tilka diyar amfani da aka kaji an yi amfani da su gashi su menene da sufi da me duka lamari ne wanda yake a wancan lokacin ya wasu da shi suke yin amfani don haka alkur'ani ya adresin dusu da wannan sannan a nan da yake wa min aswafi hawa a bari haɗin wa sha'ari hannun kama akwai izini da allah maɗaukakin sarki ya bayar wajen a yanki wa'annan abubuwan a jikin wa'annan dabbobin wato ke dandan a yi amfani da su ko akwai dabbobin da in an za a yi yake gashin a yi yake gashin a yi yake tare shi a yi amfani da shi kafin shekara kuma ya sake wato kenan tofowa sau da ka duk amin da za a yi amfani da shi a jikin dabbobi na irin wannan ya zama wato kenan halittun da allah ya ce yana daga cikin ni'imansa wato kenan da ya tanadar mana akan wato kenan al'amarin dabbobi sannan za mu fahimci cewa wato kenan shi wa'annan din kenan ba najasa ba ne wa'annan gashishikan za a yi amfani da su sawa'un dabbar wato kenan tana da rai ko ba ta da rai malamai sun nijar cewa gashin shi ba najasa ba ne idan ma wayanda suka ce gashin shi najasa ne suka ce lakin na huyo tsakir bilgasli in an wanke shi shi kenan ya ga wato kenan ya tsarkaka kuma wannan yana nuna mana cewa wato kenan da ya ce min juludi al'ami Allah ya sanya muku daga cikin wato kenan fatin dabbobi wato kenan jirdil hayyi wal mayyit fatar dabba ko dabbar tana da rai ko dabbar macacciya ce wato kenan fa yajuzul intifa'u bi juludil mayyiti ya halatta za a yi amfani da shi idan dabba ta mutu za a iya fede ba mu yanka ba za a iya fede fatar a yi amfani da shi wa illam tudbak wasu suka ce sai an yi jemi ko wasu malamai suka ce a ko ba a jemi ba za a iya akwai nau'in amfanin da za a yi wa duken da shi mai yiwa kenan wadda aka jemi akwai nau'in amfani da za a yi da shi wanda ke har ma ya fi na wadda wato kenan ba a jemi ta ba wallahu ta'ala a'ala haka ne ibn shahab az-zuhri ya faɗa cewa ko ba a jemi ta ba za a iya amfani ta haka malam ibn sa'ad da malam tahawi suka fada suka ce lam najid an an ahad min al fuqafa'i jawaz al bay' al jild al maitati qabla al dibagi illa an al lays yawwa shi lens ya ce za a iya amfani da ita za a iya sayar da ita ko ba abin nan ba wasu malamai suka ce a gurin lens bin sa'ad kawai muka ji wannan magana ala ayyi halin ne kenan in an je mai din yanzu duk da ittifaki malamai ne ko aka ce dibabu jilodil maiti da dahuru ha ko yawa jima da za a yi ma fatar mushe to shine wato kenan tsarkinsa to kenan yanzu in an jirin je mai ta riga ta tsarkaka ko duk da wasu malamai suna ganin cewa ta tsarkaka ba amma dai jamhur shine cewa ta tsarkaka tunda ta tsarkaka kenan za a iya amfani da ita a komi idan aka yi bel da ita ko aka yi jaka da ita ko aka yi irin post nan ko mene ake cewa yawwa mutum zai iya dauka zai shiga masallaci da jakarsa ko irin abin da mutanen makka suke daurawa a nan dinsu na in ka tafi makka sai ka yi maka wata yar jaka sai ka daura a nan ka dan sa kudin ka ko a jikin haram ga ban ji ba rarita ko yawwa rarita in an yi shi ko da fata babu matsala shekarun baya da suka gabata wasu daga cikin malamai suna ba da cewa haramun ne a daura bel saboda ai fata da fatar ko ba a san ko ta mushe ne ko ba ta mushe ba to wayannan abubuwa yanzu ilimi ya na addini ya nuna mun cewa malaman da suka gabata su riga sun warware wannan wato kenan matsalar mun gane wannan to masha Allah muje malam
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون har yanzu daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mana yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah madaukakin sarki ya sanya muku cikin abin da ya halitta inuwa inuwa inuwa Allah madaukakin sarki ya sanya inuwa ta zama ni'ima a gare ku ba wanda zai gane ni'ima ta inuwa sai wanda ya sha wahala a rana wanda ya sha wahala a rana in ya shigo cikin inuwa zai bauce kyau ashe ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki wato ginin ba yar kaɗan ba kuma da ya tashi sai ce zilalan inuwoyi inuwoyi kaga kenan zai iya ɗaukar hisu zai iya ɗaukar ma'ana duk abin da yake sama da kai ai ya maka inuwa haka ne duk abin da yake sama da kai ya maka inuwa saboda haka kana karkashin inuwarsa hissan ko ma'ana kaga kenan yanzu muna karkashin nan muna karkashin inuwar wannan ginin in bishiya ne kana karkashin inuwarta na ma ni'ima in kana karkashin wani babban mutum ne fa kana karkashin inuwa shi ma ni'ima ne tunda zai kula da kai da zai sauran irin wa'annan abubuwan to duk abin da zai inuwantar da kai to wannan ana kiransa wato kenan inuwa Allah madaukakin sarki ya sanya muku daga cikin ni'ima akwai ni akwai inuwa ka sha wahala ka sha wahala ka shigo cikin ta sai ka ji wani daɗi na kwanciyar hankali na wani lokaci waje ala da kuma minan jibali a kanana sannan ya sanya muku kuma mafaka a cikin duwatsu shine wani lokaci za ku bukaci musamman tun da ayar tana magana ne akan mutanen da suke cikin duwatsu lokacin da take sauka yanzu maka ai duwatsu ne ko ina duk wanda ya maka ya sa akwai duwatsu da kewayenta Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imansa ya sanya muku wato kenan mafaka a cikin duwatsu in ta je ta dawo sai a shiga cikin kogon dutse sai a shiru saboda da kala falfalin kamar kewayen makon na inda babu bishiya wadda ne gaira zai zara'in ko da sauran irin wadannan guraren irin jin duwatsun afghanistan ɗin da sauransu manya-manyan su tora bora manya-manyan duwatsu ba inuwa a kusa sai ka nemi ina kogo yake sai ka shiga cikin kogo kai zaman ka har sai lokacin da bukata ta tashi sai ka abin nan hadisin mutane uku nan da suka shiga cikin kogo ai kaga ya nuna mana cewa ashe ana shiga cikin kogo a buya su kama an ce sun shiga ma don su kwana ne ko a ta'awa humul mabitu ko yawa sun shiga za su kwana ne don haka ashe wannan kogunan da Allah ya a cikin duwatsu shi ma wata rahama ta Allah ko za ku shiga wasu dabbobi suna shiga macizai suna shiga wasu dabbobi suna shiga wata ma'anin za ta mai da shi nan gidanta dai sauransu to wannan ma yana daga cikin ni'imomi na ubangiji allah maɗaukakin sarki a gare ku waje alalakun sarrabila allah ya sanya muku sarrabil shi ne ake ake kira sa tikinan alkamis asalin sarrabil yana nufin wando ne amma sarrabil wannan yana nufin wato kenan riga da wandon da zaka saka gaba daya har da rigar kanta don wani wani mai zaka san ce a sarrabil alkamis kamis ko kuwa san doguwar riga ne ko to Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imansa ya sanya muku riguna ya sanya muku riguma wanda take kuma har wanda za ta kare ku daga wato kenan sanyi ai zafi wanda za ta kare ku daga zafi to ko bata kare ka daga zafi ba ai sutura ba ka da ruwa ba sai shi yasa ma ka kiranta sutura ko yau duk riga ai sutura ne yawwa idan zafi yayi yawa in ka sa riga zaka dan samu sauki in dari yayi yawa in ka sa riga zaka dan bai ambaci dari ba saboda daga jikin zafin zaka fahimta akwai riguna da aka yi su don zafi akwai riguna da aka yi su don dari kowanne yana daga cikin ni'imomin ubangiji Allah madaukakin sarki amma nan sai ce sarabila take kuma alhar kayan da zai muku maganin wato kenan zafi sanyin kuma sai aka ce wa bididdiha ta tamayyazu al-ashiya'u yawwa saboda haka wannan ma ni'ima ne na Allah madaukakin sarki wanda sau nawa mutane suke zannawa su yi nazari akan ta after all ma yanzu ka yanzu yadda muke nan gayyana ta wace ba mai riga ba mai wando ya kake zamanin rayuwar ya kake zamanin kaga ba karamin nufin rufin asiri ne na Allah madaukakin wa sarabila taqiku ba'asukum sannan allah maɗaukakin sarki ya sanya muku wasu rigunan ko wasu kayayyakin ko sutura wanda za ta kare ku wato kenan daga tsananin zaki a daga tsananin wato kenan yaki mabanci wannan za ta kare ku daga tsananin wato kenan yaki da yake faruwa yaki shi ne mai kenan sulke yawwa sulke akwai rigar da ake sakawa in an cako mashi sai ya caki karfe in an sare ka da takwabi sai ya sari karfe wannan ma ni'ima ne da yawa mutanen da da ba sa wannan ba da su tafi lahira kaga a wancan zamanin kenan da yake alkur'ani yana kidabi da mutanen wancan zamanin ne amma a yanzu fa bullet proof ko yawwa sau da yawa zaka ga mutum yana yanzu ba bindiga ake ai ba takwabi da mashi ake abin ba bindiga ce sai aka riga ana kiranta bullet proof ko kuma ma aka yi mota ma ana kiranta bullet proof ko sai kai ta harbi kai ta harbi kai ta harbi a banza babu abin da zai faru wannan ba ni'ima ce ta ubangiji ba da yawa mutanen da ba dan sun shiga irin wannan motocin ba da kwanan su ya riga ya kare an yi targeting din su amma sai kaga Allah madaukakin sarki wato kenan ya tsayar da su a cikin ikonsa da kuma wato kenan rahamarsa kuma kaga a cikin wannan aya din wasarabila taqikum basukum dalilun ala ittikadil ibadi uddatul jihadi akwai hujja da take nuna cewa ya kamata bayan Allah su riki tattali na jihadi Allah ya ce ya sanya riguna su like da garkuwa su zama muku rufin asiri saboda yaki kenan in za a ji yaki ana son ku kare kanku kenan musulmi ya zama wato kenan a wajibi a kansu su kare kansu daga yaki ta kowace irin hanya da za su iya yi saboda da zaran baka da abin da za ka kare kanka a lokacin yaki to ka zama vulnerable me yake faru a falasini isra'ilawa sun yi yan kokarin sun hana mutanen nan su samu kayan da za su kare kansu don haka duk lokacin da aka tashi kawai fafafafa za su zo su kashe su amma da suna da wannan fa za a ɗan samu sauki da sun yi amfani da siyasa musamman zamanin palestine liberation organization da ke gagashin yasir arafat aka ce za a yi zaman lafiya amma kowa zai mika kayan fadansa palestinawa suka zo suka mika kayan fadansu saboda me za a zauna lafiya a shi kwada ma shirye ne ne to tunda ba su da kayan fada shi kenan sai aka tare kuma aka hana kayan fada ya shigo musu to aka shi yasa kullum ake amma duk da Allah madaukakin sarki yasa suka mallaka irin yanda wancan ni me yasa wancan yaron na kasar abin din nan koriya din nan dole dole aka zuba masa ido ne saboda yana da kayan fada don haka umarni ne na Allah madaukakin sarki wa aidu lahum masadatun min quwa yawwa sannan kuma da ribatul qayl ribatul qayl a wancan lokacin a ga kusa dawaki kawai a ce wannan dawakin da za a fata bi jihadi ne yana barazana amma yanzu ba dalkar me tankokin yaki ko da kayayyakin ambushin da sauransu wajibi ne musulmi su zama sun mallaki wani abubuwa don in ba haka ba ba za a zauna lafiya ba yawa in dai ba a jin tsoron ka an dinga lakitan bakin ka kenan ko bayan da ka iya a lakici bakin ka a zage ka na a zage da ka a tabo ka tana a tabo ka tana duk dai wai sai kai magana kuma kai magana ba kuma a taka ka yana tabbatar ba za ka iya magana ba in taka ka kuma a riga a wuce don haka wannan aya malamai sun yi istinbadi cewa a cikinta akwai dalilin alatikadil ibadi uddata jihadi wajibi ne wato kenan musulmi su zama sun tanadi kayan yaki kenan liyasta inu biha ala qitalil a'da'i don su zama ta taimaka musu wajen yakan abokan gaba ai su ma abin da suke kenan ko yawwa akwai lokacin da aka ce an zanna an yi shawara a duniya an daina yin nukiliya amma sun daina ne ittifakin da aka yi sai koma kan musulmi sai musulmi sai suka shirya mun daina yin nukiliya tun da yanzu an yi consensus a duniya ba za a yi abin nan ba su ko suna can suna ta yi suna ta yi suna ta yi suna ta yi da aka sai muka wayi gari ba mu da komai sai shi ɗan kaɗan ɗin da suke da shi a cikin mu sai ana bi ana ya kansu sai an lalata nasu kamar yadda aka mai iraki da ƙarfi an ka je aka ce sai an lalata sai a fito da su a lalata sai a fito da su a lalata an yi wa isra'ila haka bayo isra'ila balantana ita amurka da kanta china ta yi haka france ta yi haka japan ta yi haka dai sauransu yanzu ko yaran na korea ya yi haka ko da yake yanzu babba ne ko karin saki ce a kasashe musulmi pakistan ne oh ba su da shigo eh to ka gani to za a ce kasashen musulmi abin nan kaɗai pakistan kaɗai take da shi ina muke ina wannan aya take aina na hannu min hadhihi al-aya kaga akwai gyara kenan yana daga cabo da ya kamata mu sa shi a cikin aqidar zuciyar mu mu sa shi kuma wato kenan aqidar ƴaƴayen mu da za su taso cewa lalle lalle musulmi ya zauna da shirin da ba zai yadda alakaci bakinsa haka kawai ya rasa kuma yadda zai yi ba kazalika kama hakan nan Allah maɗaukakin sarki yutimmu ni'imatahu alaikum yakan cika ni'imansa a gare ku ya muku wannan ya muku wannan ya muku wannan amma me yasa yake muku wannan ni'imomi la'allakum tashkuruna dan tuslimuna ko kwa wato kenan sallama ku mika wuya yanzu an kirgo mana tunda gaba muke ta ko ana da kwairiki muke ta irgawa yanzu ba za mu iya sallama sallama mu mika wuya cewa eh lalle shikenan Allah madaukakin sarki yayi mana wato kenan komai da komai ba to haka ake so muje to muje mana فإن تولوا فإنما عليك الب... فإنما عليك البلاغ المبين الله مدوكي zai ce fa tawallu idan har suka juya baya ka fada ko amma suka juya baya suka ce ba za su karba karka daga hankalinka fa inna ma alaikal balagu al mubin abin da yake kanka isarwa kuma kai isarwa ta hanyar da za a fahimta matar karka mu mutane cushe kawai an yi na riga na faɗa a kai iyan ƙoƙarin ka ka wayar da su su fahimci saƙon idan suka fahimce shi to yanzu ya rage nasu ko su ɗauka ko kar su ɗauka kai ka riga ka gama wato kenan naka to inda sun juya baya haka ya kamata to za mu dakata a nan an ce lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ba mu ladan sai ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren ya ba mu